السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يو شاترا قوتا رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو ليلة دغي حدود أربعين دبيو كما يو أكو قوتا أكو ميلادية دبو بيو دا أشرين دا دايا وأن مجلسي نام ميتان البركة da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wushe ba muna cin sirar sahabiya ta sha biyar na na aisha radiyallahu anha ummul mu'mini a karatunmu wanda yake kafin wannan mun karkare bayani kan hadithul ifk wato labarin kage abinda malaye masa take da zawabigul munafiqi wato ƙura da munafukai suka tayar wadda ta zama burinsu su rusa gidan annabta su shafi matar annabi sallallahu alaihi wasallama da aibu in suka shafe ta da aibu to wannan ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma ya shafi gidan na abubakar gida mai tarihi mai albarka to amma ta Allah ba tasu ba sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyi waɗanda suke tabbatar da gaskiya tana na isha radiyallahu anha da kuma barrantar da ita game da abin da suka shafa mata na najasa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tsare mu ya ƙara tsara sahabban annabi sallama ya ƙara musu daraja yau taken karatun mu ilmu ha radiyallahu anha ilimin na na isha radiyallahu anha ba a yin batun na na isha ba a yi magana kan iliminta ba wata baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata malamai suka ce a'lamu nisa'il alamin qatiba na na isha radiyallahu anha ita ce tafi matan duniya gabaki dai ilimi ba taɓa samun wata mace wadda za a ce ga iliminta ya kai na na isha radiyallahu anha ba domin mata dai ba annabawa a cikinsu to in ana magana ilimi to babu kamar na na isha radiyallahu anha ga abin da ke tabbatar da haka an urwa ibn zubairi radiyallahu anhu daga sayyiduna urwa dan az-zubair sayyiduna urwa da ne ga nana isha domin dan dan yayarta ne yayarta asma'u bintu abi bakr radiyallahu anha a cikin ƴaƴanta bayan abdullahi akwai urwa wanda mun sha magana kansa ɗaya daga cikin alfuqaha us-sab'a bil madina ɗaya daga cikin malaman fiqhu guda bakwai na madina malami ne wanda ya kasance mai wara'u bayan fiqhu da sanin addini قال يشي لقد صحبت عائشة رضي الله عنها وكانت خالته يشي ناقصا شيدنا نائشة رضي الله عنها سي أكي بياني أكشي وكانت خالته داما إن نرسج يا قنبن سج أنور محي في يرسج إتا فما رأيت أحدا كان أعلم بآية أنزلت يشي بن تبغن وني ون دي بيت إلمي na wata aya da aka saukar ba fikhun aya istinbati wala bi faridatin ko kuma wani raban gado wala bi sunnatin ko kuma sunna hadisi wala bi shi'ri haka nan waƙe na larabci wanda a cikinsa ake samun kundi na kalmomi wanda za a sarrafa su a yi amfani da su yadda ake so cikin abin da ke shaida ga nana isha radiyallahu anha a saninta da yaren larabci idan mutum ya ɗauki hadithu ummi zar wadda ita ce take ba da labari mata goma sha ɗaya waɗanda suka zauna suka yi alkawari kowa ba za ta rufe asirin mijinta ba za ta faɗi abin da yake tsakaninta da mijinta na alaƙa wata ta yabi mijinta wata kuma ta soke shi to na da shi radiyallahu anha ita ce ta ba annabi sama labarin to mutum ya je ya ga lugha yadda aka yi wasa da yaren larabci a cikin wannan hadisin wanda kusan aljama'a sun ruwaito hadisin domin al bukhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi tirmizi ya ruwaito shi da abu dawud ya ruwaito shi kafin al-imam tirmizi al-imam tirmizi ya ruwaito shi an-nasa'i ibn maja da sauran ashabu ashabu kutub al-hadith duk sun ruwaito shi sannan al-imam al-qadi iyad yana cin waɗanda suka fara ware littafin suka ware hadisin suka masa shari littafi guda a kansa wala awwalahu sannan kuma babu wanda ya kai ta ruwayar waƙoƙi wala bi yawmin min ayyamil arabi sannan kuma ya ce ban taɓa sanin wani wanda ya fila na na isha radiyallahu anha sanin ayyamul arab ba ayyamul arab su ne kwanakin abin nan wasu kwanaki masu mahimmanci waɗanda aka yi makinsu wasu ababe masu mahimmanci sun faru a cikin su ne ake ce musu ayyamul arab akwai wani malami da ya aiki a kansu ya rubuta ayyamul arab fil jahiliya sannan kuma ya rubuta ayyamul arab fil islam misali irin su yawmul gabra irin su yawmul basus da makamantansu waɗannan duk ayyam ne jahiliya har da yawmul fi yawmul fi duk tana cin ayyamul arab sannan akwai ayyamul arab fil islam irin su yawmu badar irin su yawmu uhud da makamantansu wato kwanaki masu mahimmanci to haddace wannan wani ilimi ne daga cikin manya-manyan ilmoma da larabawa suke takama da su in ka san wannan ilimin to za a girmama ka kai babban malami ne wala bi nasabin sannan ko ban san wanda ya fina na Aisha radiyallahu anha sanin nasaba ba wanda shi ma wannan sanin genealogy sanin dangantaka wani fanni ne mai cin gashin kansa da larabawa suke takama da shi mutum ya zo ya faɗa maka kakanka na hamsin ibn wane ibn wane ibn wane ibn wane ibn wane ibn wane har sai ya faɗa maka kakanka na hamsin to ka gani ko wala bi kaza wala bi kaza hakanan ilmoma mabambanta daban-daban wala bi qada'in sannan ban san wanda ya fi na Aisha radiyallahu anha sanin likitanci ba likitanci din alƙalanci kai qada' wala tibbin ko likitanci alƙalanci ko likitanci min hafiye da ita uwa ya ce bai taɓa sanin wani wanda zai ce gashi zai fifita shi akan na na'isha akan waɗannan fannonin da ya lissafa ba abin da ya shafi ƙur'ani abin da ya shafi rabon gado abin da ya shafi sunna abin da ya shafi waƙe abin da ya shafi ayyamul arab abin da ya shafi ansabul arab abin da ya shafi tib likitanci abin da ya shafi alƙaba alƙalanci ya ce bai san wani wanda zai fifita shi ya ce gashi ya fi na isha radiyallahu anha sanin waɗannan fannonin ba kuma ga ta mace akwai riwayar da ya ce sauran bai yi mamaki ba domin diyar na abubakar ice ita idan ta san ayyamul arab da ansabul arab ba mamaki domin fannin gidansu na abubakar radiyallahu anhu yana cikin min alamin nas bi ayyamin arabi wa ansabihim yana cin waɗanda suka fi sanin larabawa sanin ayyamul arab kwanakinsu da kuma ansab dangantakarsu sannan ka dawo abin da ya shafi qur'ani da sunna da rabon gado da alƙalanci na na isha radiyallahu anha a gidan annabta ta taso shekarunta shida annabi sama ya aure ta to duk sauran shekarun da ta yi a gidan annabta ta yi kafin Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ya ce abin da yake mamaki shine a ina ta san likitanci da kuma haɗa magunguna kun san likitocinmu na da su abin da suke yi za ka samu mutum shi pharmacist ne kuma sannan medical doctor ne duk waɗannan da ake ce musu a al-atibba'ul muslimun likitocin musulmai din nan to zaka same su ba wai mutum kawai likitanci ya iya ba a'a da kuma hada magunguna da hada magunguna yanzu in ka dauki ibn sina yana da littafin sa al-qanun fi tibb manya manyan mujalladai guda uku haka yake tafiya da likitanci da kuma abin da ya shafi famasi hada magunguna to haka suke to shine yace anan ne yayi mamaki a ina na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta koyi likitanci da kuma sanin magunguna to shine ya tambaye ta fa qultu sai na ce laha gare ta ya khala ya ke inna at-tibb min aina ullimtihi shi likitanci ta ina waya koya miki فقال سيتشي كنت أمغض ني إنا رش اللافية فينعت لي الشيء سي أسبا تامن ما قلي ويمغض المريض فينعت له سننكم ونزي رش اللافية أجدعنا أجدمو sai a siffanta mishi a ce magani kaza magani kaza magani kaza magani kaza wa asma'u an-nasa yan'atu ba'dhum li ba'd fa ahfazuhu kuma ina jin mutane suna siffanta ma junansu magunguna kawai sai in haddace haji ta yadda ta zama likita akwai riwaya ta zo cewa manzo Allah sama yayi rashin lafiya kuma a ɗakin ta yi jinya to mafi yawanci duk masu magani suna zuwa domin su ma manzo Allah sama magani ta ce to anan ta koya to kaga dai in ka hada riwayoyin cikin sauki Allah subhanahu wataala ya bata wannan kuma saboda kaifin kwakwalwa da take da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bata ta zama masaniya ta likitanci da kuma hada magunguna wannan yana shaida a game da iliminta da kuma kaifin kwakwalwa da basira da hazaka da zalaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan baiwar Allah na na'isha radiyallahu ta'ala anha juduha kyautatta an ummi zarra daga ummu zarra maulat maulatu aisha sana aisha radiyallahu anha yawan ba yawan bararun bayi alama ce ta karamci a ce ga bayin ka duk kai ka yanta su na tabbatar da da yawan mu za mu iya lissafa na na aisha radiyallahu anha tana da bayi Allah kaɗai san yawan su wanda ta yanta su kaga dai ga barira ko ga mu'aza sannan yanzu ga ummu zarra akwai kuma maza akwai maza a ciki akwai wanda yake mata limancin sallah yake janta sallah ta ta tarawihi ko kuma sallar kiyamu ramadan idan ramadan ya zo shi take sawa ya ja sallah bai haddace qur'ani ba sai ya rika bude ba ta bashi umarni cewa ya rika bude qur'ani ya ja su sallah wannan kusan asarin da ke tabbatar da halascin liman ya bude mushafi kenan ya karatun sallah babba sallah sallah sallah sallah nafila mun gane to to to to kun gani wannan karamci to gashi kuma taken sai aka ce mana juduha kyautatta daga cin abin da ke mai da mutum karimi akwai aljud la yakunu min muwasafatul karim an yakuna jawada eh daga cikin siffofin mutum mai karanci ya kasance mai kyauta to shine ita ita ita ummu zarra tabi'a ce tabi'iyya tabi'a ce kuma fiqa ce fiqa ce a cikin malaman ta bayan na Aisha akwai na ummu Salama ta karbi riwaya daga na ummu Salama radiyallahu anha sannan kuma a cikin almajiranta akwai Muhammad ibn al-Munkadir akwai Muhammad bin Munkadir wannan babban malamin kuma shi ma tabi'i ne da wasu to ita ce take cewa qalat ta ce ba sabnu zubairi ila aisha ta bi malin fi giraratai wannan kuma su magana ni ya ji mana a can gidan ba ya isa mutum ɗaya mutum ɗaya isa بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في جرارتين سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يا أيكا من نائشة رضي الله عنها دما دودن دوتيا في قرارتين على قرارة قدابي وهم على قرارة كلمة القرارة القرارة shine buhun buhun algarara kun san shi haka bahaushe ke cewa algarara kaga in ka gan shi sai ya budar da kai kamar an zuba mishi abu zai zuba to ai daga nan ne ya samo algirara din daga garra ne garrahu in ka zatin ka gan shi sai ka zata an zuba mishi abu zai zuba to sai balarabe ke ci mishi algirara shi kuma bahaushe da ya zo bai canza komai ba sai canza wasali ke sai ci algirara to shi ne ya aika mata da kuɗi cike da buhun algarara biyu ya kunu mai aka alfe ce ina jin kuɗin nan sun kai dinare dubu ɗaya fada'at bi tabaqi sai ta ce a kawo mata wani ƙaton kwando fa ja'alat taqsimu fi nas sai ta in an ce tabaq kwando ne na ɗaukar kaya amma faranti ne tire ne tire amma katutu kawai faja'alat taqsimu fi nas kawai sai ta ce akai mawana kaza akai mawana kaza sai ta kasu falamma amsat da ta yammaci kuma rana tana azumi qalat sai ta ce ma a ummu zarra hati ya jariyatu futuri ce yake waccan abin da mai aiki na da ko mai aiki ta je kiki ka mana abin da je kiki ka min abin da zan yi buɗe baki fa qalat ummu zarra ce ummu zarra ta ce ya ummal mu'mini ya ki mahaifiyar mummunai amma sata'ati an tashtari lana lahman bi dirhamin yanzu a cikin kuɗin nan mama ko da ɗan dirhami ɗaya ai da kin ware kin sai mana nama yanzu gashi za mu yi buɗe baki kandas kandas qala sai ta ce la tu'anni fini ce kakki zarge ni lau azkarci ni na fa'altu ai da kin tuna min da na yi ni na manta na manta abinda ma za mu siya kawai ta bada duka ita ita ita yaya tunanin asma'u radiyallahu anha ta saba tana da tanadi an an kawo in an bata abin nan dinta an bata dauninta da ake bata daga baitul mali to ita tana rabawa ta ɗibi wani abu ta bada sura kuma ta ajiye ita kuma na na Aisha radiyallahu anha da an kama ta duka take akwai riwaya da ta tabbata cewa wata rana Ibn Zubair ya taba ce mata kyautar ta tayi yawa ta mishi fada mai tsanani ta ce ni da na zauna da manzo Allah sama wanda manzo sallama kana kabihil mursala manzo sama kaman iska yake wacce aka aiko ta ni kake ce ma ce la ukallimuka abadan har abada ba zan sake maka magana ba haka aka yi ta kawo mata mutane su ba ta haƙuri a kan shi dai wannan abdullahi ibn zubair na radiyallahu anhuma to sai da sayyiduna sa'id ibn musayyib rahmatullahi alai shi ya dabara ya nema masa afuwa ta yafe masa to kaga kaga kaga kaga yadda take wanda ya zauna da manzon sama ba zai yi ruwa ba manzon sama kana karihin mursala kamar iska wacce aka aiko ta haka yake bai san makewa ba karimun laysa yamna'uhu sabahun 'an al-khulqi al-jamil wa la masa' تباري الريح مكرمة وجودا إذا ما القلب أحجره الشتاء فجين سيتي أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء ce ce ce in faɗi bukatata ko ko kunyata ma da kake ji kawai ta hana ma ba sai na faɗi bukatata ba da ka zo da na zo kawai za ka ba to kaga shi ne wannan to saboda haka na na shi kenan wa an uwata an aisha ta annaha tasaddaqat bi 70 alfan ta taba yin sadaka da dinare ko dirhami dubu saba'in وإنها لتقع جانب درعها رضي الله عنها أما كما أرانا ريغت تاياجي تنا متفاتش kaga waɗannan bayan Allah da karatun su muke ɗaukowa muna koyi da shi ba yadda za a mu zama muna bautar kuɗi in wannan bautar dukiyar duniyar da ake bautar kuɗi kuɗi su ne komai baba ya sace ɗan shi ya je siyar ɗa ya sace baban shi ya garkuwa da shi a bada kuɗi da za ake ban labari ma har mutum wai yanzu an gano mutum ya garkuwa da kanshi ya shige ɗaki ya haɗa baki da abokanan shi ya ce gashi an sace shi su ta waya sai a bada kuɗin an bada ya ɗiba abin da zai basu shi kuma a bashi ya ta cefa ne ya ta shagalin shi da kuɗin shi wallahi wannan bala'i ne idan aka zo al'umma ta koma irin wannan matsayin wallahi gara kabari gara kabari da duniya fa batin ardi khairun min zahiriha gara cikin ƙasa da sama mutane su zama kawai sun zama abadatul mal kuɗi kawai wanda man sune ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirham ta isa abdul khamila ta isa abdul qatifa in udiya radiya wa in muni'a sakhita in an bashi sai a zauna lafiya da shi ba a bashi ba kuma shikenan kowa gaba yake da shi Allah ka shirye mu Allah shi kyauta sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in